أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a yau muna ashirin ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba a yadda muka tsaya cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma a karatunmu na jiya wanda idan ba mu manta ba mun fassara aya na 128 ko mun fara fassara aya na 129 sai kuma lokaci ya shigo mana ayoyin da suke bayani akan ma'aurata da kuma zamantakewan aure da kuma yadda ma'aurata za su kiyaye alfarman aure a tsakaninsu idan kuma wani abu ya faru a tsakaninsu na rashin jituwa ko ya faru a tsakanin shi wato a tsakanin su na wato rashin fahimtar juna to Allah ubangiji ya nemi su sulhun ta tsakanin su sabila da sulhu alkhairi ne amma ga abin da Allah yake faɗi cikin aya na 129 walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahima Allah yana faɗi wa duk mutanen duniya jubilla ne da aka jubilla su akai haka Allah fitratullahi allati fatara an-nas alaiha wato Allah haka ya kirki ya halicci mutane ba za su iya daidaita tsakanin soyayyar mata ba maza ba za su iya ba walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku taɓa iya daidaita tsakanin soyayyen da kuke yi wa matanku ba ko da kun yi iya ƙoƙarinku kana da mata biyu to da ka samu akwai wanda zuciyanka yana yawan karkata zuwa gare ta ƙila saboda kyautata wanda take maka ƙila saboda wani abun da take maka na faranta rai ƙila saboda ibadanta ƙila saboda tawakkalinta ƙila saboda tsoron allanta sabila da jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha kowani rai da zuciya Allah ya jubilla shi ya halicce shi yana son mai kyautata masa kuma ya halicce shi baya son wanda yake munana masa saboda haka idan kana da mata guda biyu ɗaya tana kyautata maka ɗaya ba ta kyautata maka ɗaya tana tarerayenka ɗaya ba ta tarerayenka ɗaya tana nuna tausayi akan wahalan da kake ɗaya ba ta nunawa to dole da ka samu zuciyanka baka san yadda zuciyan aka yi karkata wajen son wannan ba kuma mutane halayensu daban-daban ne kowane mutum akwai irin nau'in halinsa kuma kowane mutum annasu sawasiyatun ka asnanil mishti akwai wani ɗabi'u na mutane wanda daidai suke a wannan ɗabi'un kaman wato kayuka na kum idan ka lura kum da ake tace kai da shi da ga kansa a jere yake to mutane haka suke mutane yana daga ɗabi'ansu kullum suna son a kyautata musu amma su ba su kyautatawa mutane yana daga cikin ɗabi'ansu idan suna neman abu a gurinka za su yi ta bin ka su yi ta bin ka lokacin da suka samu za su barka yana daga cikin ɗabi'an mutane idan ka ga mutum ya nace ya allaka alaka da kai to yana da maslahan da yake nema a gurin ka kila idan ya samu wannan maslahan ba za ka sace ganin sa ba sai dai ku haɗu akan hanya dan za ka ga ana ta kokawa da mutane kaga ina to da mutane ba su da amana kaga wane lokacin da yake neman kaza a guri na kullum shine a kofan gidan mu amma kaga yanzu ya samu bukatan sa ya bar zuwa a'a ka kwantar da hankalinka haka Allah ya halicci mutane bukatunsu suke karewa da muradinsu idan kuma ka ga mutum yana kyautata ma wanda ya kyautata mishi sannan kuma yana tare da mutum da daɗi da babu daɗi to wannan wata kyakkyawan hal wato ɗabi'a ne da Allah ya halitta cikinsa ina ya ce daga Allah amma wallahi da da a zare mutuntakanmu yadda ka san dabbobi haka za mu dawo ba mu da maraba da dabbobi kawai insaniyar da Allah ya saka a cikin mu na tausayi da jin kai da sadarwa shine ya mayar da mu mutane to Allah ubangiji ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku iya ku daidaita tsakanin matayenku ba ko da kun yi ƙoƙarin haka kaga adalci irin na Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kama ba zai kama ka sabila da kafi son wance akan wance ba Allah ba zai kama ka ba sabila da ya halice ka haka ne walan tasati wa ta'dilu bainan nisa'i walau harastum amma ga abin da Allah yake faɗa maka wala tamilu kullal mayl fatazruha kal mu'allaqa kar ku karkata ku ku, ku karkace matukan karkacewa zuwa ga wanda kuka fi so ku bar wanda kuma zuciyanku bai jayuwa zuwa gare ta kaman mu'allaka wani abin da aka ratayar shi baya sama shi baya ƙasa ita ba sakekkiya ba ita kuma ba matan aure ba saboda baka mata abin da mata suke yi mazaje suke yi wa matansu baka bata fiska baka kwanciya da ita baka bibiyan bukatunta baka kula da irin soyayyan nan da Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ne ko litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ko wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku daga kawukan ku mata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ya saka soyayya da jin kai tsakanin ku da su kuna tausayin su kuna jin kansu kuna tausayin su sabila da shi aure abin da yake wanzar da shi shine al mawaddatu war rahma soyayya da jin kai duk abin da ka gina soyayyar mace da shi kafin ku yi aure na kwalliya da mazahari da ado da waye da waye idan kuka yi aure shekaru biyu uku wannan abin duk zai bushe abin da zai rage shine almawadda war rahma ƙauna da jin kai shine kadai abin da zai rage shi yasa wanda yake aure irin na kyau to zawaki zai zamo ƙarshen ta kawai zai ɗanɗana wannan macen ne idan ya zo ya ga huwiyanta shi kenan sai ya rabu da ita ya nemo wata mace amma duk mata iri ɗaya ne shi yasa manzon Allah ya ce idan ka ga wata mace da ta ƙawatar da kai ta burge ka a waje to ka yi maza ka koma wajen matanka na gida sabila da dukkan su iri ɗaya ne ita dai wannan baka saba ganin ta bane ta shafa hoda ne ta yi abubuwa kuma baka saba ganin ta ba sai ka rudu amma ita ma idan ka ajiye ta yau da gobe zaka ga ta zama iri ɗaya da na gida duk mata iri ɗaya ne mafi yawa ma matan mu mukan bar su ne wahala ya kassara su ya kashe su yawa su yi ta yin wahala su yi ta girki su yi ta maka wanki su yi ta maka wannan su yi ta maka wannan ba za ka siyo musu kayan gyaran jiki ba ba za ka siyo musu kayan kwalliya ba ba za ka kawo musu abinci mai kyau mai gina jiki ba kullum suna wahala suna gindin murhu da sauransu shikenan sai ka gama ta shekara ɗaya shekara biyu gaba ɗaya suranta ya canja maintaining ɗin wato suran ake yi sai ka duba ka ga abubuwan da za ta iya sai ka ɗaura mata abubuwan da ba za ta iya ba ka ɗauke mata bai kamata a ce har kana tsawa wa matanka dan bata maka wanki ba akan ni ba dan ta maka wanki ka wuro ta ba muna faɗan wannan da yawa wasu suna ganin kaman ai mu al'adan mu kaza a'a ba haka addini yace ba addini kuma yana gaba da al'ada mata su yi biyayya wa mijinsu su ɗauki abin da za su iya na kyautatawa kowane iri ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da mace ta yi wa mijinta ba ta biya shi ba amma mazan su zama masu tausayi wallahi mu zama masu tausayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hijjatul waba yana wasiya yana ce ina muku wasiya da mata yana faɗa masa habbansa ina muku wasiya da mata kusan cewa mata ‘ya'ya ne ba bayi ne kuka siyo su ba ‘ya'ya ne ku tausaya musu ku ji kansu ku yi musu nasiha ku yi musu wasiya sabila da su an halice su kullum a karkace suke inda za ka mata nasiha yau gobe jibi za ka sake ganin ta sake bauɗewa sai ka sake mata nasiha idan ka mata jibi gata citta ta manta ta sake yin laifin nan sai ka sake mata nasiha shi yasa manzon Allah ce istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dul'il a'awaj in zahabta tuqimuhu kasartahu ku yi nasiha ku yi wasiya wa mata da alkhairi saboda mace an halicce ta ne daga karkataccen kashin haƙarƙari idan ka ce sai ta tsaya santa to dole sai dai in ka ballata ballata kuma shine ku rabu kawai babu aure kawai ba wata macen da zaka ganta standard tana tsaye babu wani al'i'ujaj a cikin fitranta kowace mace haka take hatta iyayenmu mata idan za mu bi su cikin duk adifansu da abubuwan da ransu yake so wani lokacin in ba za mu auna da hankali da mazantakanmu da tunaninmu ba sai mu halaka ko mahaifiyanka ne ta kawo maka kaza irin nasu na mata ka ce baba ai haƙuri menene a kau da kai kawai ai wannan ba wani abun daga hankali ba ne ka nemo wani abun da za ka rarrashe ta sabila da duk shekarun mace akwai kwaban da in ta shirga maka sai ka ce a'a to ba za ka mata tsawa a matsayin kawai kai ka bi ta hanka a'a ita haka take haka aka jubilla ta ita to mu tausaya musu mu tausaya musu manzon Allah da ya ce hubbiba ilayya min dunyakum talafun an soyar min da abu guda uku sai ya ce annisa a mata abin da yasa manzon Allah ke tausayin mata saboda raunin su ka tuna lokacin da ka auro ta kake zuwa hira gurinta ka duba irin kyan fiskanta ka duba yadda maza suke roshin akanta ka kawo ta gida shekara ɗaya biyu suran ta gaba ɗaya ya canja ranka kuma ya rabu da ita ya koma kan wata mace wannan canja wanda ta yi wa ya canja ta ta koma haka kai kai ka canja ta ta koma haka wahalanka da ɗawainiyanka da na ‘ya'yanka da na girkin gidanka da na kaza da na kaza shi ya mayar da ita haka fa saboda haka ka tausaya mata mutum ce ita Allah ce wala tamilu kullal maili kar soyayya ya ɗibe ku zuwa ga matan da kuka fi so a cikin matanku sai ku bar ɗaya ku karkata dukkanin karkacewa fata zaruha sai ku bar ta kalma allaka kaman abin da aka rataye manzon Allah ya ce wa in tuslihu inda ma za ku sulhunta tsakaninku kai da matanka ku sulhunta tsakaninku ku gane cewa zaman da kuke yi zama ne na ibada ba zama ne na jin daɗi ba eh da jin daɗin a ciki amma ibada shine aglabiyansa muna yi ne don bautan Allah muna yi ne domin ‘ya'yan da za mu haifa shi yasa a baya Allah ya ce a sa'an takrahu shay'an wa yaj'alillahu fihi khairan kasira kun kusanta matan da kuke kin sunnan kun auro su kuna jin haushi kun kusata kuna kin su sai kuma Allah ya saka alkhairi a cikin su kana jin haushinta ta aifo maka wani ɗa wanda zai dawwamar da ambatanka a duniya abun ba a kamanni yake ba ba a sura yake ba ba a wani abun ma ba a nasaba yake ba kana ganin wani ba wani mutum walakancacce a duniya kowane mutum mai daraja ne shi kowane mutum mai daraja ne shi Allah ya karrama dan adam walakar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila to shi namiji haka yake idan da zai auri matan duniyan nan saura mace daya to sai an jarabce shi da san wancan mace ƙwaya ɗaya haka namiji yake shi ruwan ido da rawan zuciya yana kawo wancan kuma dai sace kallon wata shi yasa duk mai ruwan ido ko ya auri mata hudu sai ya yi ƙoƙari ya sake wata domin ya shigo da wata haka zai yi ta yi ya farraka kan familinsa ya yawaita abubuwa da sauransu wanda duka ba mai kyau bane manzon Allah ya ce Allah ya ra'anci azzawaqin masu zauki wato wanda kawai suna aure ne domin su ɗanɗana mace idan sun ji yanayinta kawai sai su canja su nemi wata mace Allah ubangiji ya kiyaye mu wa in tuslihu wa tattaku idan kuka gyara kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurar rahima lalle Allah ubangiji ya kasance ghafuran mai yawan gafara rahiman mai yawan jin kai na'am wa in yatafarraqa yughni kullan وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرق يبني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما Allah Ubangiji ya ce, Ba lallai ba dole, idan zaman ya ƙi daɗi, ba ka jin daɗin matan, ko matan ba ta jin daɗin mijin, Allah bai yarda a ci gaba da zaunawa ana cutar da juna ba, Allah baya so. wa iya tafarraka idan suka rabu yughnillahu kullam min sa'ati Allah ubangiji zai wadatar da kowane ɗaya daga cikin su min sa'atihi daga arzikin Allah sabila da arzikin Allah yana da yawa kuma arzikin Allah baya karewa saboda haka idan zaman ya ki daɗi in ya ki daɗi to a rabun idan an rabu Allah ubangiji ya yi alkawarin zai ba ma kowa daga cikin arzikinsa arzikinsa baya karewa Allah baya son shuka Allah baya son shika dan akwai hadisin da yace abghadul halali ila Allah at-talaq mafi munin abin da Allah halal ne Allah ne ya halatta shi amma Allah yana kin wannan abu shine at-talaq shika Allah baya son shika Allah baya son shika amma me idan ya zama dole idza jaa ma la budda minhu fa marhaban bihi duk abin da ya zo wanda babu makawa da wannan abin to babu yanda za a yi haka za ka karɓi wannan abin ka rungumi kaddara akan wannan abin idan zaman ya ki daɗi ba ka jin daɗi ko ita ba ta jin daɗi to shikenan babu laifi wa iya tafarraqa idan suka rabu yughnillahu kullam min sa'atihi Allah zai azurtar da kowa daga cikin yalwan arzikinsa manzon Allah ma yayi shika akwai matan da ta zo gidan manzan Allah a ran da ta zo a ranan ta fita daga gidan manzan Allah a ranan da ta zo a ranan ta fita mata suka suka loba ta kawai suka ce idan ya shigo ɗakin ki ki faɗa masa akwai wani kalman da ya fi so akan kowane kalma ta ce wani kalma ki ce a'udhu billahi mink annabi na shiga ɗakin ta kuwa annabi ya dafa kanta zai mata addu'a sai ta ce a'udhu billahi mink subhanallah shikenan annabi sai ya barta shikenan sai suke ta shi kuma annabi Allah ya halatta masa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi shine duk wanda ya gani a matan duniya ya ji yana son ta kawai ta auru kawai kun ji ba ba ma wai sai an ce a nemo wali a ya gammace ya ji wannan matan ta masa ba matar aure ba ta masa a ransa to shikenan Allah ubangiji ya ce an bashi kawai kamar yadda ya faɗa mana dangane da zaidu falamma qada zaidu min hawataran zawwajnaka ha ko zaidu yana yana yana rabuwa da ita Allah ya ce sai muka aurar maka da ita sai muka aurar maka da ita to Allah ya ce wa iya tafarraqa idan suka rabu yughnillahu kullam min sa'ati Allah zai wadatar da kowa daga cikin buwayan arzikinsa wa kana Allahu wasi'an alima Allah Ubangiji ya zama wasi'an mai yalwan arziki aliman kuma mai yawan ilimi na ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله يتشي ولله ما في السماوات وما في الأرض Allah da ya ce wa iya tafarraka yughnillahu kullum min sa'atihi idan suka rabu Allah zai wadatar da kowa ai wadatan Allah ya shige maganan miji ko mata dan ka rabu da matanka Allah zai kawo maka wata daidai da kai wanda gwamin ka ne dan kin rabu da mijinki ba kin yi felin kin rasa kowa ba kenan a'a Allah zai baki wani wanda ya fi shi sabila da ba iya miji da ba ta ba ma walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai dukka na Allah ne walaqad wasaina al-insana koko walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum hakika min yi umurni ma waɗanda aka ba su littafi gabaninku wa iyyakum da ma kudin al'umman manzon Allah wasiyan da aka yi shine anittaqullah ku ji tsoron Allah Allah ya yi wasiya ma waɗanda suke gabaninmu daga cikin ahlul kitabi daga duk wanda aka ba su littafi Allah yana yawan yi musu wasiya da tsoron Allah wattaqu yawman eh turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuslamun ku ji tsoron ran da za ku koma gurin Allah Allah ya tsayar da kowace rai ya cika mata duk ayyukan da ta aikata ba tare da an zalunce ta to Allah Ubangiji ya yi wasiya ma wanda suke gabaninmu sannan mu ma ya mana wasiya akan harcen manzan Allah anittaqullaha ku ji tsoron Allah tsoron Allah kashi uku ne tsoron Allah na kashi na kashi na farko Allah ubangiji yana ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah kar ku yarda ku mutu sai kuna musulmi wani wajen kuma Allah Ubangiji ya ce ya ayyuhal lazina amu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ku ji tsoron Allah da ya halicce ku ya halicce waɗanda suke gabanin ku domin ku samu tsoron sa na gaskiya sannan kuma wani wajen Allah ya ce wa iya ya fattakun ni ni za ku ji tsoro ni ni za ku ji tsoro ba wani na ba to tsoron Allah shi ne kiyaye abin da Allah ya ce a yi da kuma hannuwa da abin da Allah ya ce a bari ittaka ya ji tsoro ya kiyaye shi yasa manzo Allah ya ce wa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wanda ya kiyaye shubuha faqad istabra'a hakika ya kubuta da addininsa da mutuncinsa attaqwa shine ka ji tsoron duk abin da Allah ya ce baya so ka bar wannan abu duk abin da Allah ubangiji ya ce yana so ka aikata wannan abu shine attaqwa attaqwa Allah ya ce to min yi wasiya ma wanda suke gabanin ku da ma ku ya ku al'umman manzon Allah anittaqullaha ku ji tsoron Allah wa in takfuru amma idan ba ku ji tsoron Allah ba ba za ku iya cutan Allah da komai ba يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء ku bayina da dukkanku za ku kafirce min ku mun bore ku mun tawaye da mutan farko da na ƙarshe wallahi ba zai rage komai cikin mulkina ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء da dukkan ku za ku haɗu ku zama masu tsoron Allah kaman irin tsoron Allah sayyiduna abubakar to ba zai ƙara komai a cikin mulki na bani Allah in ji Allah saboda haka Allah ya ce wa in takfuru idan ma kuka ki ku ji tsoro na din kuka kafirce min to bari ku ji fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abin da yake sammai duka na Allah ne a sammai da akwai a sama kwata-kwata ba a sabon Allah ba a sabo a sama kowa a sama mai biyayya ma Allah ne kowa a sama bin Allah yake yi kawai mala'ikun Allah suna nan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su ci ba su sha ba su bacci ba abin da suke sai tasbihi sai tahmidi sai hailala sai takbiri ko da yaushe ayyukansu kenan saboda su ba a saka musu aba ala wanda za ta sa su saban Allah ba ala da za ta sa su ba su cin abinci ba su shan ruwa ba su jin sha'awa ba su yin aure to a ina za a saba ma Allah babu waɗannan mu ma da za a zare sha'awa a jikinmu a zare yunwa a jikinmu a zare maganan aure a jikinmu kamar mala'iku mu ma za mu dawo mala'iku kawai za mu dawo shi yasa Allah da ya rakkaba mu da waɗannan abubuwa sai Allah Ubangiji ya mana uzuri saboda ya rakkaba mu da abu mai wahala ko ba haka ba an halicce ka kana son ka saba wato duk abubuwan da aka gina ka da shi abu ne wanda yana son ya saba ma Allah sai aka ce kai kuma ka yi linzami maranka ka jawo shi kar ya saba ma Allah abu ne mai wahala ya sa masana suka ce ban mamaki ba shine kaga mutum ya zama dan iska ba mai ban mamaki shine kaga mutum ya iya kiyaye ransa wajen saban Allah ga haramun ta zo masa ragadan zai ci tebi ta kan teki ci ga biyan bukatansa na sha'awa ya zo masa ragadan zai iya biyan bukatansa ya ƙi yi sabila da kauce ma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum cikin wanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwansa ranan da babu wani inuwa sai inuwansa inuwan al'arfi kenan ranan alkiyama wani mutum da wata kyakkyawan mace mai kyau da nasaba ta neme shi da fasikanci ya ce mata inni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron Allah ina tsoron Allah فالله يا جربي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah da ya saka mu cikin wato jarrabawa na ƙangin sha'awa da jarrabawa na sasarin son rai da son zuciya da abubuwan da Allah Allah ya jarraba mu ne don ya gaya ya zamu shi yasa Allah ya mana abin da zamu wanke kanmu daga zunubi shine istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shikenan ka wanke kanka at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu mai yawan tuba daga zunubinsa kamar wanda ba yi da zunubi ne gaba ɗaya ba Allah ya ce to wa in takfuru idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama da ƙasa duk na Allah ne halittu biyu su suka kangare ma Allah da, da, da kangararren mutum da kangararren aljani amma duk halittun Allah kowa walahu aslama man fi samawati wa man fil ardi dau'an wa karha kowa ya bi Allah dole dabbobi sun bi Allah sandararru sun bi Allah shuka da bishiyoyi sun bi Allah kowane abu da kaga yana tsaye da kafafuwansa to yana tsaye ne da tsayuwan Allah ta'ala kuma yana tasbihi ma Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha komai yana tasbihi ma Allah sai dai ku ne ba ku gane irin tasbihi ku ne ma a gurin ku kuke ganin abu kaza na motsi abu kaza baya motsi amma a gurin Allah babu wani abun da ba a halicce shi da rai ba kowane abu yana da ran shi kuma yana bauta ma Allah yana tasbihi ma Allah ta'ala Allah ya ce fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida lalle Allah ya kasance kuma zai ci gaba da kasancewa ghaniyan mawadaci wanda baya neman komai in ka bi shi ma baka kare shi da komai ba in ka kafirce baka rage shi da komai ba ghaniyan wadacecce ne kuma hamidan abin godewa ne نعم ولله ولله ما في السماوات وما في الأرض مم.
وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض Allah ya sake maimaitawa kila wani ya tambaya ce to dan me tuntuna ake maimaita walillahi walillahi walillahi sau uku kenan walillahi ma fi samawati ma fil ard walillahi ma fi samawati ma fil ard walillahi ma fi sa me yasa a can da Allah ubangiji yace wattakaza Allahu Ibrahim khalila yace walillahi ma fi samawati ma fil ard anan da Allah yace e, e, wa iya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi sannan yace walillahi ma fi samawati to anan ma gashi Allah da da- da- da- da yace wa in takfuru آه وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يسا كيتي كما ولله malamai suka ce saboda wani wato fa'ida kwaya uku ne na farko da Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana ba da amsa ne ga ma'aurata guda biyu da suka rabu saboda rashin jin daɗin zaman aure yana rarrashin su akan zai ba ma kowa rabansa mace zai ba ta rabanta namiji ma zai ba shi rabansa ba ma rabansu ba ma duk abin da ke sama da ƙasa na Allah ne in ya ce ya ba su yayi daidai ba wanda zai tambaye shi dan me shi yasa ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi a wannan gaba na biyu kuma Allah ubangiji da ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana magana ne akan wato idan mutum bai ji tsoron Allah ya bi Allah ba to ba zai cuci Allah da komai ba sabila da abin da yake sama da abin da yake kasa dukka na Allah ne sannan da Allah ya sake ce walillahi ma fi samawati ma fil ardi a karo na uku to yana nuna tasrifi da tadbirin sama da ƙasa yanda ake juya malakutus samawati ake juya duniyan ƙasa dukka Allah ne yake juya su kuma bai gaji ba kuma baya neman taimakon kowa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم فشيني الله يتي ولله ما في السماوات وما في الأرض abin da yake sama da abin da yake kasa dukkanin Allah ne ba na wani bane wa kafa billahi wakila duk wanda ya dogara da Allah to Allah ubangiji ya isar masa wakilci ya isa ga Allah duk wanda ya fawwada al'amarinsa wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya ce na tsaya ga Allah na tsaya ga manzon Allah wallahi Allah ya ishe shi ba wani wanda ya jingina da Allah Allah ubangiji ya karya shi matsalan da muke zamu shine muna jingina da mutane mu ba da sika da amincin mu wa mutane mutane kuma ba za su iya ba kowane mutum gajiyayye ne shi ma ya jingina ne da Allah to bar wannan mutumin mana ka jingina da Allah kaga in Allah ubangiji zai barka ka tuna lokacin da kake cikin mahaifiyanka babu wani wanda ya san ta yadda kake karɓan arzikinka a gurin Allah haka kake rayuwa lokacin da aka haife ka ka zo duniya hannayenka a dunkule suke ba za ka iya ɗaukawa ka saka a bakinka ba hanyar da kake karɓan arziki ƙwaya ɗaya ne shine nonon mahaifiyanka ƙwaya biyu Allah bai mance da kai ba namiji idan baya da mutum babba mai girma da hankalin shi idan baya da lafiya zai yi ta kokawa guna kaza na ciwo baya na na ciwo kafa na na ciwo amma lokacin da kake jinjiri Allah kaɗai ya san damuwan da yake damunka saboda baka da bakin da zaka faɗa Allah du ya kiyaye ka ya girmar da kai ka zo shekarun da ka mallaki hankalinka sai kuma ka zo kana ba ma Allah ka'idodi kana ce ya maka kaza kar ya maka kaza ba laifi ka roke shi ka ce ya rabbi ya rabbi يا رب إن لم ترحمني فمن يرحمني يا رب إن لم تغفر لي فمن يغفر لي يا رب ارزقني من خزائنك الملآنة كروكي الله daga taskansa amma kar ka tsaya kana ba ma Allah sharadi dan me zaka yi zaka yi ma Allah shi yasa a wani hadisul kursi Allah ubangiji yake cewa haba ya kai dan adam yaya zaka yi ka dauki karan kara na ka kai gurin bawa na ka je gurin bawa kana ta koka masa ni yanzu ba wallahi zaman duniyan ya ishe ni yaya zan yi matana ta aihu ga ɗana wane bayi da lafiya ga shi yanzu ba na da abin da zan ci a gidana ga kaza ga kaza ga ka je ka faɗa ma Allah wanda kake faɗa masa ba zai iya maka komai ba shakwaka nasi yabna nasi man qafatun ka koka wa mutane kukanka rushe kanka kake yi ɗayan biyu ne in ma ka koka ma wanda zai damu saboda yana son ka in ma ka koka ma wanda zai yi kuka ka saka shi cikin damuwa ko ko wanda za ka saka shi dariya ya yi murna saboda haka mutum dole ya zamo ala hazar sabila da muna saba ma Allah da yawa akwai abin da laifi muke yi ma Allah wallahi ka tashi kai ta kai karan Allah gurin bayansa ba laifi ka koka amma ka faɗa ma Allah qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun ka kira Allah Allah baya bacci wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshidun Allah ya ce sharadi ɗaya na baka domin na amsa maka addu'anka ina kusa kafin ka faɗa ma na san me yake damunka sharadin da nake nema a gurin ka shine falyastajibu li su amsa min kaman yadda suke so ni ma na amsa musu sharadi ne Allah, Allah, Allah, Allah, to ka amsa kiran Allah, Allah ya ce bari to bari, Allah ya ce yi to yi, amma yaushe za ka tsaya kai kana masa umarnin ya maka shi ya maka umarni kai baka masa ba, ai ka ji kunyan tambayansa. Shi yasa a cikin hadisin Abu Huraira wanda al'imamu Muslim ya rawaita da Bukhari duka sun rawaice hadisin, wannan hadisin na wato ثم ذكر الرجل كو يطيل السفر يقول يا ربي يا ربي كو أشأس أخبركو يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له تني يا شهر يا تفافي ده حرام يا يا تفاتر ده رايوانسا كومي ناسا ده حرام يا يا دغا هنو كومي ناتي يا الله يا الله يا الله وني الله يكي كم allah da ya maka umarni ka shura kafanka akan umarninsa amara ka fanta hakta wani haka farta kafta ya hana ka kake ta umarnin ya ce ka bari ya ce ka yi kaki ya hane ka kake ta umarnin shi ai duk wanda ya tsaya a gurin Allah wallahi ba zai yi kaito ba duk wanda ya dogara da mutane kuma wallahi zai ta fama da bakin ciki bakin ciki wallahi ya mutu da bakin ciki in dai ka mayar da mutane su ne abin dogaranka babana wani ɗan uwana wani mamana wanci kakana wani ka ruɗi kanka da wane da wane da wance da wance da wance abokina wane ka gama rushe rayuwanka wanda ya fi kowa nasara a rayuwa shine wanda baya duba waye babansa ma sabila da babanka shi shine kai kuma kai ne dan babanka na da arziki ba dole ka zama mai kuɗi ba saboda babanka ba wai tara masa arzikin aka yi shi yasa mafi yawa ƴaƴan manya nasaba yakan ruɗe su sai su ki su yi aiki da abin da zai ba su daraja sai su rataya da nasaba nasaban kuma ba zai kai su ko ina ba dan kai dan mai kuɗi ne kasancewan babanka mai arziki ba zai zama ka zama mai arziki ba ka tashi ka nemi naka kawai dan kai dan malami ne kasancewan ka dan malami ba za ka zama malami ba ka tashi ka yi karatu kuma ka ji tsoron Allah dan kai dan annabi ne yasa manzon Allah ya ce ma sayyidatuna Fatima ya mata binta Muhammadin ya ke Fatima yar shugaba salini min almali ma shi tace ki tambaye ni duk abin da kika ga dama na duniya abin da nake da shi sai na baki amma yace ki yi aiki tukuru domin neman yardan Allah sabila da ba zan iya miki komai ba a gurin Allah ranar gobe kiyawa magana ne mai girma magana ne mai girma ba da na na Fatima ake yi ba ba da ita ake yi ba ita kan ai ma'asuma ce ko yar manzon Allah kuma a'a an bigi sama ne sabila da na ƙasa ya ji ya gane waye shi ga 'yar manzan Allah annabi na faɗa mata to kai ko ɗan waye kai to ga saƙon da manzan Allah yake faɗa maka ta hanyar 'yarsa na na Fatima duk abin da zaka nema a gurin babanka na duniya ne tun yana raye ya baka amma in ya mutu ba zai iya maka komai ba daraja mutum shi yake kasafta shi ba kansa ga misali maulana shek ɗahir usman bauchi kun san babansa kafinsa kun san wane ne mahaifin shak ɗahiru kun san shi kafin shak ɗahiru ba wanda ya san shi waliyin Allah mahaddacin Qur'ani a ɓoye yake amma yau duk duniya an san Usmanu sabila da shak ɗahir wa kam abin kad ala bibnin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnanu ba dan manzon Allah ba da san wani sunansa adnanu ne ba san wani adnanu ba saboda haka kai ɗin kai ne ake tambayanka ka tashi ka yi ƙoƙarin abin da za ka gina ma kanka izza talidi da zai bar ambatan magabatanka ba kai ne kana jiran an gina maka izzan da ka tashi ka yi ɗare ɗare a kanta ba ya kamata mu fahimci waɗannan nukat aiki ne wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku yi aiki Allah na gani manzon Allah na gani muminai suna gani kuma inna Allah la yudi'u ajral muhsinin inna Allah la yudi'u ajra man ahsana amala Allah baya lalata ladanka ko mun kashin aiki idan kai Allah ba zai wulakanta wannan abin ba kila ka karar da rayuwarka kullum kana neman Allah kuɗi kuɗi kamar yadda na ga wani waya a jikin Ka'aba fulus fulus fulus waya a jikin Ka'aba ne ya daga nuna fulus fulus fulus fulus banda rashin rashin rabo yaushe za ka je ka tsaya a wannan gurin kana fulus fulus fulus fulus fulus roƙi abin da baya gushewa eh roƙi abin da baya gushewa yardan Allah yana gushewa ne baya gushewa baya gushewa baya gushewa saboda haka duk wanda ya dogara da Allah Allah ubangiji ba zai karya ba zai karya shi ba wa kafa billahi wakila wato Allah ubangiji wato ya isa ya zamo abin dogaran mumini Allah Ubangiji ya dogarar da mu gare shi Allah ya mayar da shi ya zamo shi ne wajen da za mu koka damuwanmu kar mu koka wa bayin da za su zo suna mana dariya suna mana gwalo suna murna da bala'in da ya same mu albarkan manzon Allah na'am
كان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم إذن الله يعصو dan ya nuna maka isansa ya ma shige wani abu ya sha gabansa ko wani ya ce zai amfane shi dan ya nuna mana Allah Ubangiji baya amfana da wani abu cikin aikinmu in ya sha yuzhibukum in ya so a yau zai halakar da mutanen duniya gabaki ɗayansu wa ya bi akharin kuma ya zo da wasu daban wasu kuma sun ce ana magana ne da mushrikai da munafikai in ya sha yuzhibukum in Allah ya ga dama zai halakar da ku wa ya bi akharin ya zo da wasu daban amma wasu malaman tafsiri sun ce wannan in ya sha yuzhibukum umumi ne ga kowa idan Allah Ubangiji ya ga dama yuzhibukum zai tafiyar da ku ya halakar da ku ya ɗauki rayukanku wa ya'ti bi akharin kuma ya zo da wasu mutane daban wa kana Allahu ala zalika qadira Allah Ubangiji mai iko ne akan yayi haka sabila da al'amarinsa tsakanin kafin yake da nunin yana ce kun dama halaka gaba ɗaya yana ce ya kun wasu da su taso gaba ɗaya ma bainal kafi wa nuni inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in ya ga dama sai dai sai kasance sai al'amarin ya kasance kasance sai al'amarin ya kasance yadda ka san walƙiya haka al'amari zai kasance cikin umarnin Allah ta'ala to a wannan aya akwai gargaɗi ga shugabanni da sarakuna da 'yan siyasa duk abin da za ku yi to ku bi a hankali Allah Ubangiji yanzu yanzu zai tafiyar da ku ya zo da wasu daban ba ku ba ba ruwan Allah ba ruwan Allah ba ruwan Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun a tambayan sa dan me Allah shi yake da ikon ya aikata duk abin da ya ga dama ka bi a hankali ka bi a hankali kana haɗaman duniya kana bin duniya kana runguman duniya kana fifita duniya akan umarnin Allah to wannan duniyan za ta zama maka bala'i wannan duniyan za ta zama maka annoba wannan duniyan za ta zama maka abacci da yatsa duniya ba komai bane annafsu tabki ala duniya wa qad alima inna sa'adata fiha tarku ma fiha mutum kullun yana kuka akan duniya yana kuka akan duniya amma rabo a duniya shine ka kyala duniya duniya idan ka allaka ranka da duniya za ka rayu ka wahala kanka ya yi furfura kuma ka mutu tana maka wulaƙanci da gwalo bayan ta bautar da kai duniya ba komai ba ne wallahi akan duniya idan mun san Allah wallahi akan duniya ba za mu iya saba ma Allah ba me duniya min duniya aqallu min al-qalil wa ashiquha azallu min az-zalil tasummu bi sihriha qauman wa tu'mi fa hum mutahayyiruna bila dalil me duniya me duniya shugabanni sun yi kaka gida akan dukiyan al'umma sun mance da duk haƙoƙin da Allah Ubangiji ya ɗaura a kansu sun mance suna jin kamar da su dawwama yau shugaban ƙasan da ake ta wane Allah ka ba mu wane wane shi zai ceci ƙasanmu wane kaza wane kaza ya hau ya shekara takwas shekaran gobe shekaransa takwas cif cif shi zai sauka wani ya zo ya hau ya ɗale to in duk wanda zai yi abu ya yi mai kyau in bai yi ba ma za a tafiyar da shi wani ya zo ya hau idan kai mai kuɗi ne ka kyautata da dukiyanka idan baka kyautata ba za ka tafi wani ya zo ya hau kan dukiyan idan kai malami ne ka bi Allah idan baka bi Allah ba za ka tafi wani ya zo ya hau kan kujeran ba wata kujeran da take dawwama idan ba kujeran Allah ba wannan shine abin da yake nuna maka bambancin mulkin Allah da mulkin bil'adama shi bil'adama ya isa ya kafa gwamnati babu mutane ya isa bai isa ba Allah kuma ya ce in ya sha in ya ga dama yuzhibukum da tafiyar da ku gaba ɗayan ku wa ya tibi akarin ya zo da wasu kaga ashe Allah ubangiji ko babu ku yana nan da mulkin sa da gwamnatin sa limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahhar shine kadai mamallakin da mulkin sa bata gushewa mulkin sa bata dogara da wani manfa'an wani mutum ba bata dogara da manfa'a ko maslaha ba a'a Allah ubangiji ya wadata gabarin kowa da kowa in ya sha yuzhibukum idan Allah ubangiji ya ga dama yuzhibkum zai tafi da ku wa ya'ti bi akharin yazo da wasu wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ubangiji mai iko ne akan haka na'am من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الآخرة فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد الدنيا ولا دنيا يكي سو يريد ثواب الدنيا يعني من جندات الدنيا يا من شيد الدنيا آه يا من شيد لاهرة سبو الدنيا كو ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق كو ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب to Allah ya ce man kana yuridu duniya wanda yake son duniya thawabat duniya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah ya zo gurin Allah abin da yake nema a duniyan akwai abun Allah abin da yake nema a lahiran ma akwai abun Allah duka ya nema mana Allah zai iya bashi wa kana Allah sami'an basira Allah mai ji ne kuma mai gani ne za mu tsaya a nan gobe idan Allah ya kai mu sai mu maimaita ayar mu je aya na gaba insha Allah za mu karanta tambayoyi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasin mu akan akida darasin mu akan akida muna bayani akan wato hujjojin da wasu suke kafawa domin su ruguje ainihin tashaccen akida na ahlus sunnati wal jama'a akida na al'asha'ira ina nufin mujassima waɗanda suke kiran kansu da salafiyya sai su ce Allah yana da hannu mai yatsu Allah yana da ido mai gulu-gulu guda biyu Allah Ubangiji yana yana yana dariya ko yana da kutiri da sauransu wanda mu sai muka ce kamar yadda malamai magabata khalaf suka tafi a kai alal akalli a yi ta'awil na waɗannan sifofi a yi ta'awil na waɗannan sifofi ma'ana a yi tawilinsu kar a fassara su a zahirinsu sabila da gujewa faɗa wa siffanta Allah saboda Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir idan Allah ya ce ido a haƙƙinsa to ba yana nufin ido na gaba wanda idan ka kalli ɗaya daga cikin mu da ka ga yana da ido ƙwaya biyu mai baƙi da fari a ciki ba to idan Allah ya ce na da ido ba yana nufin ido na gaba wannan ba saboda Allah ma mu a gurinmu ba fuska bane ba hannu bane ba kafa bane ba ido bane ba duk abinda fa kullum wa kullu ma khatara bi balika fa Allahu bi khilafi zalika duk abin da ya faɗo a zuciyarka kan Allah to ba haka Allah yake ba saboda laisa ka mislihi shay'un magabata daga cikin asha'ira sai suka ce idan ba makawa za a fassara ayoyin sifa to da a yi musu ta'wili ne ta'wilin nan kuma za a koma larabci ne idan misali Allah ubangiji ya ce al'ainu to al'ainu yana ɗaukan me da me da me da me yawa saboda ko yanzu idan ka zo ka ce mana ai Allah ubangiji yana da ido saboda da Allah ubangiji ya ce wali tusna'a ala aini oh wali tusna'a ala aini shine Allah yana da ido na'am masha Allah ai Allah yana da hannu yadullahi fawqa aydihim yadullahi fawqa aydihim shine Allah yana da hannu to ga tambaya maza maza ka fito ka zo ka ba mu amsa ustaz maza maza da Allah da kace Allah na da ido to idan muka duba Qur'ani za mu ga eh Allah yana gani amma ba da ƙwayan ido ba ba da hadaka ba ba da ido irin wanda ku kuke tabbatar ma Allah ba ba da shi ba idan kuma da ido irin wanda ku kuke tabbatar ma Allah ne to wani wajen damuji ya ce yana da ido ɗaya wani wajen damuji ya ce yana da idan dina to wanne ne ɗaya gashi nan cikin suratu hudin Allah yana ce wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhadibni fil ladzina zalamu innahum mughraquna wasna'il fulka ka kera jirgin nan naka na ruwa bi a'yunina bi a'yunina da idan dina to idan kwaya nawa ne sai ka kirka ka faɗa mana ido takwas ne ko tara ne ko goma ne ko ishirin ne ko kuma idan ma ba su da iyaka ga wani nan cikin suratul muminina fa auhayna ilaihi anisna ilfulka bi ayunina wa wahyina aya na 27 wa auhayna ilaihi muka yi mishi wahayi anisna ilfulka ka sana'anta jirgin ruwanka bi ayunina da idan dina in yanda ku kuke fassarawa ne da idan dina wa wahyina da kuma wahayinmu a wani cikin suratul turi Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina Allah yana faɗa wa manzon Allah ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka fa innaka saboda kai bi ayunina mu muna son da har yanzu muna faɗa muku ne ku faɗa mana idan dinan guda nawa ne bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum suratu turi aya na 48 har yanzu a cikin suratul qamar Allah ya ce tajribi a ayunina jaza'an liman kana yawwa tajri bi a ayunina tana gudana bi a ayunina mun dai ganin a ayunu a ayunu a ayunu a ayunu to ga can kuma sai muka ji Allah ya ce ido ɗaya walitusna'a ala aini إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهضن وقتلت نفسا فنجيناك من الجن وفتناك فتونا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي تو ولتصنع على عيني ننكم الله يتي عيني قانون الوقاية قاياء المخاطبة كو ala aini akan ido na aini ala haraful jadri aini ismul majrur bi ala ko ismul majrur bi ala wan nunu nunul wiqaya wal ya'u damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahallil jarri mudafun ilayhi walitusna'a ala aini ka zo ka faɗa min idan dinan guda nawa ne to a gurin malaman ahlus sunnati wal jama'a al asha'ira idan an ce ainu ana nufin kulawa kulawa da Allah ya ce ainu to yana nufin kulawa domin duk abin da za ka yi ka yi shi cikin kulawa na a nan ne ma laraba sukan ce al'inaya kulawa yanzu idan ka ce kamar sarki ya zo ya ce ko gwamna ya zo ya ce duk wannan abu an yi shi a kan idanmu kuma mun tabbatar muku da cewa yana maka nufin ya zauna ya zira zuru-zurun idansa ne ake yin abin a gabansu? shi yasa dole sai an koma matsala na na, na alhaqiqatu wal majaz su wai a gurin su wai babu majazi in ji ibnu taymiya su wai babu majazi a cikin alqur'ani ba majazi duk abin da ka gani haqiqa ne ayoyi rututu suka yi ta masa bulala ko suka yi ta masa bulala sai a tambaye su to da kake ce babu majazi a cikin alqur'ani yaya za a yi da ayoyin da suka zo da majazi da yawa wanda dole sai an buƙatu zuwa ga tawili kafin ba zai yiwu a fassara su a zahirinsu ba suna da yawa suna da yawa haka maganan yadu nace Allah yana da hannu Allah na da hannu mu dai a gurin hannun Allah ba irin wannan bane wanda ku kuke tabbatarwa ya fantsan fantsan guda biyar ba irin haka bane hannun Allah idan an ce hannu a haƙƙin Allah shine al-qudratu ƙarfi ƙarfi shine ma'anan al-yadu al-qudratu ƙarfi yawwa idan kuma kun ce eh hannun ne to nan ma sai ku faɗa mana hannun ƙwaya nawa ne dan mun ga akwai gurin da ya zo da yadu akwai gurin da ya zo da yadahu akwai gurin da ya zo da aidin duka sai ku zo ku fassara mana wasama'a banaina ha bi aidin wa inna la musiuna bi aidin da hannaye to hannayen ƙwaya nawa ne ustazu wani wajen kuma da suke cewa yadullahi ko Allah ubangiji ya ce innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi kaga nan kuma ba a ce aidillahi hannayen Allah ba sai aka ce yadu to hannun da ta ɗaya ne ɗaya ne kenan ya samu anan can kuma suka zama hannaye da za a gina sama aka gina da hannaye da za a yi wa baya aka miko hannu ɗaya ustaz wani wajen kuma wa innal fadla biyadillahi yutihi man yasha'u shi fifiko biyadillahi yana cikin ikon Allah ne amma su sai su ce biyadillahi yana hannun Allah a suratul hadid aya na 29 to ga wani wajen kuma Allah ya ce bal yadahu mabsudatani yunfiqu kaifa yasha'u hannayen Allah ya dawo hannayensa kwaya biyu a fassaran saboda haka aliyadu a hannun a haƙƙin Allah ba jariha bane ba gaba bane aliyadu fi haƙƙin lahi ta'ala me yake nufi aliyadu fi haƙƙin lahi ta'ala yana nufin alƙudra wal quwwa yana nufin iko da ƙarfi ma'anan yaro kenan a haƙƙin Allah ya ibadin ya ibadallah jiya ina karanta mana maganganun da malamai suka yi akan yanda suka tare ma cewa sai an dangana ma Allah subhanahu wa ta'ala bigire bigire a uzubillah a ce wai yana sama wai in da ka yi addu'a ma wai ai sama kake ɗaga hannunka Allah yana da ikon duk abin da za ka yi ya ce yi guri kaza aina ma tuwallu fa famma wajhullah duk yadda kuka yi da ku tadda zatin Allah anan lokacin da aka ce fa aina ma tuwallu fa famma wajhullah sama aka ce su daga kansu sama suke kalla ana magana ne a- a- akan alƙibla daga masjidul aqsa zuwa ga masjidul haram ana kallon kad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjidil haram ko nan kuma aka yi sallah ba a alkibla ba aka kalli wani waje daban sai da gari ya waye aka gane ba alkibla ba ne sai aka zo gurin manzon Allah sai aka saukar da fa aina ma tuwallu fa famma wajhullah kaga duk abu fa ba ana maganan kallon sama bane ana maganan kallon alkibla ne ko ko opposite din alkibla to da aka ce fa aina ma tuwallu fa famma wajhullah sama aka kalla fito ka ba mu amsa jahilci jahilci jahilai ne wallahi na sha faɗa muku ba za su iya komai domin su kara aƙidan da suke yaɗawa ba sai dai su yi ta zagi su yi ta cin mutunci ni kuma ba na ma jin Allah ya karɓa aiki na idan ba su zage ni ba ni in sun zage ni to lokacin nake jin lallai al'amalu maqbulun alhamdulillah Allah sai na ga ana zage-zagen nan sai in ji daɗi in ce "Ah, Allah an karɓa aikin har ta je wannan matsayi ta zagi a yi ta zagi a yi ta la'anta a yi ta la'anta faki duni jami'an faki duni jami'an yawwa har yanzu kuma da kake ce ɗaga hannu sama ana nufin Allah na sama sabila da fidiran da aka gina ɗan adam akai shine Allah na sama aikakan ɗaga kanka sama wannan ana wajahar da mutane ne zuwa ga ibada a duk yanda Allah ya ce su su- su yi ibada Allah da ya ce a yi sallah sai ya ce a kalli ƙasa kuma eh a kalli ƙasa kuma manzan Allah ya faɗi cikin hadisin sai da tuna Aisha masu ɗaga kansu sama suna kalle kalle an kusata da a ɗauke ganin su gaba ɗaya ma a kalli ƙasa ka saka idanka gurin da kake saka goshinka wajen yin sujuda yawwa ba a ce ka ɗaga kanka kana hange hangewa a sama kana neman Allah a sama a ƙasa aka ce ka saka goshinka dukkanin wani ko waƙi'o'i da yawa mawaƙifu da yawa suna ƙaryata maganganun da suke yi na misalsalan da suke bugawa na cewa Allah na sama duk yana ƙaryatawa Allah ubangiji ya sauwake Allah ya gyara mana akidunmu muna da sauran lokaci saura minti biyu to da mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana san manzon Allah a karanta tambaya ɗaya zuwa biyu insha Allah. da mu yi bayani a kansa a tuna mana gobe sabila da bayani ne da zai ɗauke mu mintoci a tuna min gobe idan Allah ya kai mu na'am to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari Allah ubangiji ya ba mu kowa abin da ike nema a duniyarsa da lahirarsa Allah ya ji kan iyayenmu magabatanmu Allah ubangiji ya saka ma iyayenmu da alkhairi shehunanmu da suka daura mu akan gwadabin kirki Allah ya saka musu da alkhairi maulanmu shehu dahiru bauchi Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم